الرحمن الرحيم abinda ake wa nasba bisa yalwatawa abinda asali wato maf'ulu fihi ne ko maf'uli mutlaki amma a masa nasba bisa ya koma maf'ulun bihi
توسعوا في مسجد النيل وأبنى توسعوا في مسجد malamai sun yalwata a game da masdari وذلك ko zarafi مسرد wanda yake mai sarrafa فالمرورة a- fa'amaru suka yi irmari suka nasarce shi lama a fi banda fi inda an ce fi ce za a kaddara to a sannan sai ya zama maf'ulu fihi ne amma wannan irmarin da suke ba na irba fi bane sai su ce sirtul hamisa sirtul hamisa hamisa sai koma maf'ulu fi- bihi a maimakon maf'ulu fihi Eh, ko kuma qa'atul julusa julusa din ya koma maf'ulu bihi ba maf'ulu fihi ba to wa nasabuhu suka yi masa nasaba wa huwa mafulun bihi alhali shi yana matsayin mafulu bihi يا معهد amma fa wannan sai tare da fi'ili fi'ilin ma wanda yake bai sarrafa ba tare da harafi ba آمين ko wani amili daban ba fi'ili ba Ah, ko abin da ya kaba da fi'ili to banda wannan banda wannan sai inda yake tsantsan fi'ili ne sai inda yake tsantsan fi'ili ne
أو كان haka nan ma aukana aukana kawai haka nan banda a tare da kana baka ce kuntul hamisa ka ce hamisa ana sauce shi bisa zama wasa mafuka a labarin kana ba a a kana fili ne amma wanda karfinsa bai kai ka ba karfin sauran filan ba tunda fili ne na kisi ba ta ne ba aw mali salasin udiya ko ko abinda aka tadar da shi ga mafulai uku kamar ara
sai abin da kawo rubutun allazin ba gaba daya cikin gari da ko amma ibn malik ya kawo guda hudu a kafiya ka ko ya kawo har guda hudu a kafiya ko kallaji wallan wallazi wallazi to shi ne zillu za su fil unsa hatsi kallaji wallazi wallazi wallazi to shi ne zillu za su ya kawo hudu to amma a tafsir ya kara guda biyu suka zamo har guda shida ko inda kuma shi Allah ya kawo a baharul mu'is kenan ko guda shida lokoji guda shida a cikin allaki hakanan a cikin allaki ma akwai lokoji shida kusur biyu ga cikin ta hasi ko a cikin fara lato shi ne maf'ulu bihi والناصب الفعل هو المفعول به التزموا تقديمه كقول لام خلف والتزموا تاهيره او ان in kana an shine to in kana an au anna eh, au anna abinda aiki ya afko a kansa abinda aiki ya afko a kansa a huwal maf'ulu bi shine maf'ulu bi kamar rarrabtu zaidan rarrabtu ya nuna duka akan wa dukan ya afko aka kawo zaidan dan ya nuna wa aikin ya afko a kansa to zaidan shine maf'ulu bihi wannan ko da yake aka kawo fi'ili amma ka dauka sai fi'ili ne kadai yake nasartar maf'ulu bihi kamar masdari ma yakan nasarci maf'ulu bihi haka nan sunan fa'ili haka nan a, su- sunan fa'ili haka nan ma kuma wato sunan fi'ili duk suka nasarci maf'ulu bihi duk ta su nasarci maf'ulu bihi to ka faɗaka ka gane abin da ya nasauce shi shi ne wannan fi'ilin ko abin da ya dau ma'anar fi'ilin shi ne ya fi'ilin ko wato ko abin da ya dau ma'anar fi'ilin yanzu ka ce zaidun rarraba amuran to rarraba shi ya nasauce amuran ko kuma ka ce zaidun raribun amuran raribun sunan fa'ilin shi ya nasauce amuran din haka nan ka ce a ajibtu ne rarbi zaidun amuran to rarbi din nan masdari da karafa ga fa'ilinsa shi yana sauce amra shi ne yana sauce amra wato ko yaushe ko da aka ce fi'lu ba sai lalle ainihin fi'ilin ba duk abin da yake ya dau ma'anar fi'ilin haka nan kace alaika nafsaka kamar fadin mawaki da yake alaika nafsaka نفسك بالفرائلها فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان وأن نفسك دل عليك دل سونا في إلنا شيني أنا سوتيش شيني أنا سوتي نفسك دل تو shi maf'uli asali asali a cikin maf'uli ya zo bayan fi'ilinsa ya zo bayan fa'ilinsa to haka shi ne asali a ce fa'ili daga an ambaci fi'ili to ambaci fa'ili sannan a ambaci maf'uli daga baya to wannan shi ne asali to amma akwai inda yake dole a fara kawo maf'ulin kamar a kawo ma fi'ilin ma ko amilin da yana sauci maf'ulin wannan guraren ya faɗa a nan ya ce waltazar mota ƙadimahu malamai sun ce dole ne a gabatar da maf'uli idan ya zamo an ƙosa masa sharaɗi idan ya zamo an ƙosa masa sharaɗi kamar ayyar julin tarif arif ayyadin nan shine maf'ulin tarif tunda yake ya zo da sharadi dole a gabatar da shi ko man tarif a rif man dinnan maf'uli ne na tarif dole a gabatar da shi amma akan fi'ilin nasa saboda an kunsa masa sharadi ko istifhami ko zama an kunsa masa istifhami kamar ayyahun rarrabta ayyahun rarrabta wane ne a cikin su ka doka to nan dole a gabatar da ayi din nan duk da cewa sabakul bihi ne saboda ya kunshi istiqrari saboda ya kunshi istiqrari ko ma rarrabta wa ka doka man din nan mafuli ne na rarrabta amma dole a gabatar da shi saboda ne an kunsa masa istiqrari to nasibuhu ko inda abin da ya nasarce shi yadda jira amma jawabi na amma to a nan dole a gabatar da shi maf'ulin akan nasibin nasa kamar na qur'ani fa ammal yakima fala taqhar to yake wata maf'ulin taqhar ne amma nan dole a gabatar da shi akan taqhar din ba da ma ce fa amma la taqhar yatima a sai dai fa ammal yatima fala taqhar to ko ya zo da fata umarni kamar zaidan farribhu zaidan farribhu to wannan dole a gabatar da zaidan din ba da ma ce farrib zaidan sai dai zaidan farribhu ko kan kamar kan kan dara mala'a banaita gida nawa ka gina to dole a gabatar da kan din nan wanda shine mafuli ka kan gulamin halafa kamar da yawa yaro ya tsaya matsayin manya akan samu wanda yake yaro ya tsaya matsayin wanda suke manya to kan din nan wato mafuli ne ko ko kan gulamin halafa ya bar yara da yawa ya bar yara da yawa to kan din mafuli ne na halafa dole ne a gabatar da shi to kam laha sababul kalami kam dole ta zo a farkon magana sawa'un istimhamiya ce ko kuma ihya habariya dole dai ta zo a farkon magana to la malamai sun to kuma akwai wasu guraren da yake dole a jinkirta maf'ulu bihi akwai wasu guraren da yake dole a jinkirta maf'ulu bihi bai halatta ya gabaci fi'ilin ba ko amilin ba sun nuzurta jinkirta shi kama iya zamo an kama alimtu an zaidun musafir alimtu an zaidun musafir na san cewa lamarin da sha'anin zaidu matafiyi ne to wannan ba dama ka ce an zaidun musafir alimtu ko ko ya zama anna kama arabtu annaka qa'imun to annaka qa'imun maf'uli ne na arabtu amma tunda yake ya fara da anna dole ya zo daga baya ba da baka ce annaka qa'imun arabtu aw ma'amula malzumin ne in ko bijira ma'amuli na malzumi abinda ake wa jazuna eh kamar zaidan lam arwa lam arib lam arib zaidan to wannan ba dama zaidan din ya gabata ba dama ka ce lam zaidan arib domin ba a fasali tsakanin jazumi da malzuminsa shi yasa dole ya ya zo daga baya amma na ta gabatar da shi akan shi kansa jazumi a ce zai da nan a rik abin da bai gabata ba shi ne a ce abin da bai halatta ba shi ne a ce za a fara faɗan jazumin kuma a ce za a kawo mafulin kafin a kawo amininsa wata za aka faɗi jazumin dole a kawo mazumin sannan a kawo mafulin na mazumin a ƙarshe to ko zo na ta'ajiri kamar ma a hasana zaida ma a hasana zaida to zaidan din nan ba dama ka gabatar da shi ba ka ce zaidan ma a hasana ko ma zaidan a hasana ba dole ya zo a ƙarshe ma a hasana zaidan ko zo da fili wanda yake an kada shi da harafi wato filin da yake ya nasarci shi maf'ulin ya zama wanda yake an sada shi ne da harafi to wato dole a sannan a gaba a jinkirta maf'ulin kamar kad alimtu zaida ba ka ce zaidan kad alimtu ba to eh wallani ko da lani kamar la zai la la la alimtu wallahi la alimtu zaidan wallahi la uliman na zaidan safaraka to dole a jinkirta bafolin anan ko kad kamar zai kad rarabtu zaidan to ba da ba ka ce kad zaidan rarabtu dole kad da rarabtu su yi a jere zaidan sai zamo a ƙarshe dole ko ya zamo bayan sofa ba ka ce sofa zaidan an rubu sai dai sofa an rubu zaidan ba da ba ka ce sofa zaidan an rubu idan zaidan din ya shiga tsakanin sofa da fi'ilin da sofa ta shigarwa a dole sai dai ya zo a ƙarshe to to a shafe maf'ulu bihi ya halatta ana iya shafe maf'ulu bihi ga shi akwai wurare da yawa qur'ani inda yake an shafe maf'ulu bihi ko eh za a samu wani ya rubuta ko a gani wuraren da aka shafe mafulu biyu a ƙur'ani za su kai dubu ko ba za su kai ba amma dai ana shafe mafulu biyu kuma shafe wata zuwa ƙur'ani yanzu misali a suratuwar ruhe kawai an shafe mafulu biyu ya kai waje biya a warruhe wallahi za su je ma wadda aka rabbuka wa magale an shafe a nan wa makala ka aka shafe ka din mafulu bihi wala la akhira ka wurin laka min lule wala sawfa yudika rabbuka fatare alayhi dika yatiman fa awa an shafe fa awa ka an shafe mafulu bihi wa da karwa lam fa da fa da ka kaga nan ma an shafe mafulu bihi shi yasa akalla ga waje uku sun fito inda yake an shafe mafulu bihi a cikin suratul ruha to ya haka nan misali fa'ammal yatima fala ta gahar ta yi akwai hu fala ta gahar hu wa amma sa'ila fala ta gahar hu wa amma da yawancin duka fahaddis biha fahaddisin nasa biha ka faɗa wa mutane kaga ba an shafe nasa ɗin ko an shafe mafa'ulu bihi a nan ma to a ba a gani to shi yasa ya halatta a shafe maf'ulu bihi ya halatta a ce an shafe maf'ulu bihi la jawaba amma fa banda wanda yake ya zo dan ba da amsa kuma wani ya tambaye kamar rarrabta to inda zaka ce zaida bai halatta ka shafe zaidan din ba ka ce rarrabtu kawai na yi duka ne wa ka doka na yi duka to ai tambayar daman da ake ba akan ka yi duka ko ba kai ba ana so a san wa ka doka ne eh shi yasa a nan dole a faɗa to ko kuma wanda yake masu ne kamar inna ma rarrabtu zaidan to zaidan a nan ba dama a shafe ko ma rarrabtu illa zaidan zaidan din nan ba inda za a ya shafe shi ina can ibnu malik shi yake cewa ya ibnu malik ya kawo wa hasba falalatin ko ajiz in lam yarir ka hasi ma fiqa jawaban aw husir wa hasba falalatin ajiz in lam yarir ka hasi ma fiqa jawaban aw husir ya ka guri biyu dan malik ya kawo shi mako suyudi a nan ya kawo je biyu ya kawo amma sai a koma baro ne da ga ko akwai karo wani wajen ko amma su dai dubbi suka kawo ko shi su yi dai bai kara waje ko waje daya a kai ba amma sai a koma kamar irin su baro ne da ga ko akwai karo wani wajen da ake shafe wadin da yake bi halatta a shafe maf'ulu bihi ba to amma banda kamar inda kace zabi ito to wannan ya halatta ka shafe kace zabi ito za wannan bi'itu na siyar na siyar da shi ya halatta ka shafe hudun fi na ra'au a cikin abin da da yawa daga malamai suka gani ko dai ta wasu sun ce a'a a nan bai halatta a shafe din ba akwai wasu da suke ganin bai halatta a shafe ba akwai kuma da suke ganin sai in a larura ne kawai in a larura ne kawai ya halatta a shafe in ba in ba larurar waka ba to bai halatta irin nan a ce za a shafe maf'ulu bihi ba to asali shi ne fa'ili na ma'ana ya gabata kamar misali inda za ka ce albisan man zara kum nasjal yaman misalin da ibnu malik ya kawo alfiyarsa ko ya ce wal aslu sabqu fa'ilin ma'anan kaman min albisan man zara kum nasjal yaman to a ce man din ya gabata akan nasja albisan albis fili ne wanda yake mai ta'adda zuwa maf'ulai biyu asalinsa labisa labisa din shi yana ta'adda ne ga maf'uli daya to amma da aka sa alhamza ya koma awan af'ala to sai ya koma ya ta'adda ga maf'ulai biyu zaka ce albastu zaidan sauba na tufatar wa zaidu na sa masa tufafi na bashi tufafi to anan ka gabatar da zaidan din shi ne asali amma ba ka ce albastu sauban zaidan ba amma idan ba rikitarwa to haka din ya halatta ya halatta ka ce albastu sauban zaidan tunda an san waye zai sa wani ba tufafi ne zai sa zaidu ba zaidu ne zai sa tufafi amma idan da rikitarwa to shine za a faɗa cewa ba dama a gabatar shine ya ce haka nan kuma wanda yake ba da harafi ba kamar misali itartu zaidan an rijala to asali a gabatar da zaidan din a ce itartu zaidan an rijala saboda shi rijala ta yi asara ta harafi a ce minan rijali amma ya halatta in ba wani rikici a gabatar da shi wanda za a sa wa harafin kamar na qur'ani yanda yake yazo a qur'ani wa hatara musa qaumahu sab'ina rajulan limiqatina kaga nan qaumahu shine wanda za a sa wa harafin tunda za a iya cewa wa hatara musa min qaumihi sab'ina rajula na annabi musa ya zabo mutum sab'in daga cikin mutanensa limiqatina dan alkawarin da muka yi da shi cewa zai zo da su to amma wani dalili kan zo ya sa a hana haka din ya zama haka din ba za ta yi ba misali inda za ka ce askantu dara baniyaha to anan baniyaha shine fa'ili na ma'ana domin shine zai zauna a gida to amma ba dama ka gabatar da shi dole ka jinkirta shi saboda ne saboda in ka gabatar da shi haka din zai bayu zuwa koma wannan nere ila muta akhirin lafzan warkata zuwa abinda sai da ya zo a karshe daman kuma matsayin sa ya zo a karshen wanda ko haka ba daidai bane a larabci shi yasa dole ka gabatar da maf'ulin sak fa'ilin wato na ma'ana ka kawo shi a ƙarshe tunda yana ɗauke da damiri wanda yake ya koma kan maƙola ko a ɗaifin kausa bariyaha nan ma dole ka gabatar da kausa din ko da yake bariyaha shine fa'ili a ma'ana tun da shi aka ba na ba da baka ga wanda ya fike ta na ba da baka ga wanda ya fike ta kaga shi ita bakar ita ce aka ba shi wanda aka baiwa mai fike tan shi zai mallaka ashe shine fa'ili na ma'ana to ka ba nan bai halatta a ce za a gabatar ma da fa'ilin na ma'ana ba wanda wani amma kuma akwai inda yake dole a gabatar da fa'ilin na ma'ana kamar misali a ɗaitu zaidan amra na bai wa zaido amur to wanda duk aka ba wani a cikinsu dole a fara faɗarsa tunda ta yi kowanne a ciki ya mallaki ɗaya ta yi kowanne a ciki ya mallaki ɗaya shi yasa dole a gabatar da fa'ili na ma'ana ana idan zaidu ne aka ɗau amru aka bashi dole a ce a ɗaitu zaidan amra in kuma amru ne aka ɗau zaidu aka bashi to dole a ce a ɗaitu zaidan amra Am- a a- a ɗaitu amran zaidan a gabatar da amru ɗin wanda aka baiwa to wanda wani nasu gida ya halatta a shafe amilin maf'ul bihi ya halatta a shafe amilin maf'ul bihi sai kuma wannan mas'alar ya shi dan malik ya kawo ta wani gudun nasu gida wa yuzafu nasibuha in ulima ko wa kad yakunu hasbuhu multazama Eh, shi ya kawo cewa akwai inda yake na shafe wata ke wajibi amma bai kawo ko waje ɗaya ba shi ko a nan ya kawo ko ya kawo guraren ma da yawa banda shi wasu- wasu guraren da ibn malik ya kawo to ya kawo su can wani waje ne to amma shi nan tun da ya ce zai bi tsari sai ya zama ya haɗa guraren a waje ɗaya ba tsayawar warewa ba bai tsayawar warewa ba ka haka bai ilmi malik babin nida'i can ya kai shi babin tahziri da igira'i can wani waje ya kai shi bai haɗa ba to amma shi suyudi sai ya dubi cewa to ai da nida'i da munada da tahziri da igira'i duk nau'i ne na mafulu bihi shi yasa sai ya gwa masu waje ɗaya shine abin da ake kira rammul lifqi ila lifqi a haɗa abu ga ɗan uwansa a haɗa abu ga ɗan uwansa to eh, yace wani kuma yi akwai inda yake dole a shafe ɗin al'amsila kamar misalai malamai suke cewa gurin da yake wajibi a shafe amilin mafulu bihi guri shida ne a guri shida wajibi a shafe amilin mafulu bihi na farko dai abin da yake ya zo misali karin magana ya zama daman haka aka ji daga larabawa kamar da suke cewa a alkilaba alal bakari alkilaba alal bakari to wani asali arsilil kilaba alal bakari to amma ba su ce arsil din ba to kuma tun da yake haka aka ji tsarin da abin da yake ya zo misali to yadda aka karbo daga larabawa haka ake yadda maulan mu shi ibrahim radiyallahu ta'ala ne yake faɗa fa illa da kun qassa anka laqad jara bihi masalu wal urbu ma gayyaru al masal fa illa da kun qassa anka laqad jara bihi masalu wannan hadisi ya rasulullah ai ko ba ingantacce bane daga gare ka ai an dade ana faɗa har ya zama karin kamar karin magana cewa kai ko da sutura ɗaya aka faɗa ta yabanka to wanda ya faɗa sai kai ceto a gare shi Eh, tunda ko yake ya zama haka kai balarabe ne an san al'adar ku ta larabawa ba kwa sauya karin magana shi yasa ai ba za ka sauya ba tunda ya zamo ana ta faɗa haka ana ta faɗa haka to larabawa ba sa sauya karin magana duk yanda ya zo a kowane hali haka za a faɗe shi asali ana nufin wato a saki karnuka su bi ɓaunaye amma sai zama kuma ana amfani da karin magana daga baya cewa abin da kai na mutane suna yi kawai ka kyale su kai kai abin da yake gabanka in ka ce sai ka tsaya ta tasu to karshen ta kai ma sai kai asarar naka sai kai asarar abin da yake gabaka su baka gyara su ba su kai nakan ba kai ba shi yasa kawai a zira musu ido Eh, kawai ya- ya- ya zama a zira musu ido shine alkilaba alal bakari waje na farko kenan waje na biyu da yake wajibi a shafe amilin maf'ulu bihi shine abin da yake kamar karin magana shibhul misal abin da yake ya kama da karin magana kamar da ake cewa in tayi khairan laka ko kuma na qur'ani in tahu khairan lakum to khairan din nan maf'uli ne amma amilinsa mazufi ne hujuma saboda ya zama kamar karin magana kamar an ce wa'atu hairan lakum wa'atu hairan lakum ku aikata abin da yake alheri gare ku kuma wannan ku aikata abin da shi ne mafita gare ku to nan ma wajibi ne a shafe wa minhu cikin saboda hadiran akwai a cikin wanda ake da sabta a babu tahziri wato wanda zai kawo na uku sai ya ketare saboda shi na uku yana da dogon bayani sai ya kawo waɗanda suke masu gajeren bayani shi yasa wannan yana daga tartibinsa na fuskar tarbiyya cewa magana in ta zama tana da kashi kamar biyu ko uku to wadda take gajere kashin da yake ba ya bukatar dogon bayani a fara kawo shi dan ɗalibi ya fahimce shi sai ya ga to ai ya fara samun jari sai ya fi samun dama ci gaba amma idan aka fara kawo mai yawa ɗalibi ya kasa fahimtarsa to sai ya zama ma ya kyale abin gaba ɗaya Eh, kaga wajen tarbiyya a fara koya wa mutum abin da zai saurin ganewa shi ne hanyar da ta bi domin an koya ya gane sai ya zama ya fi samun ƙarfin rai ya fi samun jara'a akan ya ci gaba amma an kawo masa abin da zai wahal da shi ya kasa ganewa to ko sai in kyale abin gaba ɗaya inda ma abin haka ne ba za a kyale shi shi yasa sai ya fara magana akan taziri bai yi akan nida'i ba amma da haƙƙin sai ya fara gabatar da nida'i to saboda shi nida'in ya cika rassa da yawa shi yasa sai daga baya ya kawo shi yace yana daga inda yake wajibul hasfi abinda ake nasartar sa ta fuskar tahziri ya koyar ya to wajibi ne a shafe amma fa inda yake an maimaita kamar aljahala aljahala wal hasada kamar jahilci kamar hasada ko kuma aljahala wal kasala ka kiyayi jahilci ka kiyayi kasala to a nan ba dama a kawo amilin a ce hizaril jahala wa hazaril kasala ko hizaril jahala wal kasala dole am ko eh, idza ka ira kai kace ko kamar aljahala aljahala aljahala aljahala ko al'asad al'asada ka kiyayi zaki ka kiyayi zaki to anan ba dama tunda an maimaita a ce za a faɗi adalin ba a ce izar al'asad al'asad ba sai dai a shafe izarin dole wujuban ne a shafe izarin ko aka yada fi kamar aljahala wal kasala din aljahala wal kasala ka kiyayi jahilci ka kiyayi kasala to anan ma dole a shafe adalin ba dama a ce izar aljahala wa hazar kasala ko izar aljahala wal kasala ko ko aka sa iya kamar iyaka wal asada wanda shi wannan a iya kawo bayan iya din a kawo adifi a iya shafewa a iya ce iyakal asada a iya cewa iyaka wal asada kamar baitin a asha a kasidar sau da yake yaban manzo sallallahu alaihi wa sallama ya kawo wawon ko wa iyyaka wal maitati la taqrabannaha wa la ta'budu shaytana wallaha fa'buda wa iyyaka wal maitati wa iyyaka wal maitati to to anan ma wajibi ne a shafi adalin amma in ba ɗaya daga ukun nan ba to ba dole sai an shafe amilin ba kamar zama ba a maimaita ba ba ya adafi ba ba a sa iya ba kamar aljahala kawai to nan a iya cewa aljahala a iya cewa hizaril jahala a iya faɗar amilin a iya shafe shi da faɗar amilin da shafe shi duk ɗaya ne shine ya mai tofa ake faɗa ya ne tufa tufatul wardiya ne bai ce dari da hamsin shi ya faɗe ta فقال بهذه التوفة الوردية في مئة ونصفها مهوية يا ايتي شيء zuwa ya suka yi tofa kwanan nan to iya kuma iya a awwal iya in sai ku ka zatta haziru dole iya wansub bi fi'ilin ja'izil irmari illa ma al'arfi aw takarari ko ya kawo da igra'in da tazirin ababi daya ko da taziri da igra'i ababi daya iyyakumul iya a awwal iya bin sit tazatta haziru duna iya wansub bi fi'ilin ja'izil irmari illa ma al'arfi aw takarari to haka nan wanda aka yi igira abinda aka yi igira'i da shi shi ma wato shi ne na hudu kenan an faɗi misali a masar an faɗi shirin masar an faɗi a tahaziri to na hudu daga guraren da yake wajibi a shafe amilin mafi'ulu bihi shine a babin igira'i kamar al'ilma al'ilma to idan an adabta an ce al'ilma wal amala to anan wajibi ne a shafe ko ko aka maimaita aka ce al'ilma al'ilma al'ilma al'ilma ko kama fadin mawaki a haka a haka wurin wasu a haka a haka ina malla a hallahu ka sa'in ilal haijabi don islahi wa in nabna amil mar'i fa alam jinahu wa hal yanharu al-bazi bi ghairi jinahi to bi ghairi janahi bi ghairi janahi to amma in ba a wayannan guraren da aka ambata ba to a iya bayyana amil ka iya cewa ilzamil ilma ka iya cewa kuma al'ilma ka iya cewa izaril asada ka iya cewa al'asada kawai Eh, amma a wayannan guraren shi ne wajibi ne a shafe amil Eh, dole ne a shafe amil to a in an ce al'ilma al'ilma to wajibi a shafe amma in an ce al'ilma to a iya cewa ilzamin ilma a iya cewa kuma al'ilma kawai Eh, ya alhamdulillah inda yake an maimaita dole a shafe amilin amma in ba a maimaita ba to ya halatta a ambace amilin ya halatta kuma a shafe to
ولم يكن مجرى دليلا والذي يقول إلا من خلال حقه إن كنت مجرى دليلا shi muradihi ba a zuwa lamiri ba a kawo shi lamiri ba a cewa iyahu iyahu ana nufin kalbince shi sai dai al'ilma al'ilma masala
والذي هو haka nan ma zuwa lamiri ba a zama ba lamiri illa min hidabi sai ko lamirin hidabi kamar iyaka iyaka iyaka iyaka to haka ake bi haka ake bi a kawo shi ba na ibada ba to wannan kaɗan ne kamar a kawo shi na mutakallin kamar faɗin sai da na umar radiyallahu ta'ala anhu da yake cewa iya wa an yi hazifa ahadu kumul arnaba iya da ya kawo shi da merin a mutakallin to wannan kaɗan ne ku kiyaye ne daga inda ɗayan ku yana harbin kuregi warin harbin kuregi yanzu ya samu mutum to ku kiyaye ne in wanda aka aka kama aka kawo min yana haka to zai san abin da zan masa ko kuma ya zama lamiri na baki ne kamar na larabawa da ke cewa za a labar rajulu sittina fa iyahu wa iya shawaba إذا طلب الرجل الستين فإياه وإيا الشواب إذا mutum ya kai shekaru sittin to kiyaye ya ce zai auri 'yan mata ya kiyaye auren 'yan mata to iyaku iyaku aka kawo lamiri na ja'ibi a tahaziri to shi ma haka ɗin na jiri ne to yana daga cikin inda ake shafe maƙulu bihi wanda yake wajibi ne a shafe amilinsa abinda ake manasaba a wajen ababul intifasi siba wani malam siba wani imamul fanni yujibu yana wata takadira a ani kabbara a ani shi siba wani yace dole a ani ne aka shafe wannan ko ayu ne bayan da ne kamar wato wato ayyatu hal isabatu jikin wannan ayyatu hal isabatu kuma an ce a ni ayyatu hal isabatu ina nufin wannan jama'ar bayan da aka ce lana din ayyatu lana ayyatu hal isaba ko misali mai alfiya unjuni ayyuhal fata to bayan ya fara da lamiri aka kawo ayu ayyuhar fata a ani ayyuhar fata ina nufin ni wannan kaɗan ne lamirin ya zo in ba na mutakallimu ba amma a duk wannan misala igitir na na kaga lamirin mutakallimu ne wa ma'azurar ko ko igiya urjuni shi ma lamiri ne na mutakallimu ko kuma ya zo da suna wanda aka yi wa al aka sa wa al kamar nahnul araba a saman bakar nahnul araba kamar an ce a anil araba nahnul araba a saman bakar mu ina nufin larabawa mu ne mafi bawar masu alheri ko ko wanda aka rafa kamar nanu ma'asirar anbiya'i la nurasu ma'ashira ɗin an rafa ce kanahu kanahu ma kanahu ma asari kaman da na na na na ma asira al-anbiya ila nurasu
فكان mhm أيوة فكان أيوة ayyu dinnan ta babin intisafu ana tafi da ita kamar hukuncin ayyu ta babin nidaru tafiyar su daya shi yasa ana gina ta bisa ramma ne kamar igitir da na ayyatu hal isabatu ayyatu ha aka gina ta bisa ramma ita ayyuka kuma aka kawo wato ah, na- na atinta ko ko harfi ba mu dinta ya bita ah, ya bita amma lafazin da aka ce isabatu ayyatu hal isabatu
ومن حيث الحديث ba a sa masa harafi na kira ba a cewa ya ayyuka hal isabatu ba za a ce ya ta nan ne ya bambanta da ayyuta ne ba ta ayyuta ne ba a iya sa mata harafin ne ba ko ya ayyuha amma wannan ba a sa harafin ba a ce ya kirla na ya ayyuka hal isabatu ba sai dai ya kirla na ayyuka hal isabatu sai ya isa wanda yake dole ne a shafe amilinsa munada munada maf'ulu ne maf'ulu bihi ne kuma dole ne a shafe amilinsa haka mafi yawan malamai suka tafi a kai amma wa'yan suka dan suka ce a'a ai wannan harafin da aka ambata shine amilin Eh, amma wajen mafi yawan malamai in ka ce ya zaidu ko ya abdullahi ya dinnan ba ita ta yi aiki a zaidu dinnan ba abinda ya aiki a zaidun ko ya aiki a abdullahi wani shafaffe ne wata kalma ce fi'ili ne wanda yake shafaffe shi ne ce wal muqaddaru abinda za a kaddara ad'u ko dai a kaddara ad'u ga ja abdullahi ko ka ce ad'u abdullahi ko ya zaidu ka ka ce ad'u zaidu ko da qur'ani ya ahlul kitabi ka an ce ad'u ahlul kitabi ya ayyuhal ladzina amanu ka an ce ad'u allazina amanu unadi ko a kaddara unadi duk hurufin tuskaru shi ko dai ana amfani a cikinsa da wasu haruffa da za a ambata haruffan nan har guda takwas ne haruffan nan guda takwas ne لقريب ai likaribin أجل akwai ai tana zuwa don kiran na kusa nan yana cikin wuraren da shi suyudi aka samu bambancin fahimta tsakaninsa da dan malik shi dan malik ya ce ai ba tana zuwa don kiran na kusa bane amma shi suyudi ya zaɓi cewa a'a tana zuwa don kiran na kusa ne shi eh, ibn malik yana nuna cewa kamar ana kiran matsakaici ne da ita Eh, kamar ai zaidu ai zaidu وكذا هم wato shi kusancin ta yi a fili kamar ga ka gashi ka ce ai zaidu ko kuma kusancin ma'anawiyi ne baya kusa da kai amma kuma koyaushe tunaninsa yana zuciyarka to ka ce ai zaidu kai zaidu ko da yake kana nesa da ni amma koyaushe kai nake tunawa a zuci to waka za hamza haka nan alhamza ita ma ana amfani da ita don kiran na na kusa kamar azaidu wato shi ma dai kusancin ko hissi ko ma'anawi yana daga amfani da alhamza da garibi amma ma'ana faɗin mawaƙi da ya ce asukana nu'umanil araki tayakkanu bi annakum fi rab'i qalbi sukkan asukana nu'umanil araki tayakkanu bi annakum fi rab'i qalbi sukkan ku mazauna gurin da ake kira nu'umanul araki ko da yake kuna nesa da ni amma ku tabbata cewa kuna nan a zaune a gidan zuciyata duk nesa da kuka yi da ni to ba wanda nake tunawa sai ku to shi yasa zamo wasu na kusa kusanci na ma'ana ya kiransu da alhamza ce asukana asukana nu'manil araki to haka nan ana amfani da ya tilbudi ga wanda yake nesa ko dai nesa na hakika ko wanda yake kama da na nesa kamar wanda yake ko dai ɗaukaka darajarsa ta sa ko da yake ga ka gashi to amma kuma kamar yana nesa da kai kamar Allah in za a kira Allah ana ja ya Allahu ko ya karewu ya rahimu ya rauhu ya latifu wa ya latifan bil ibadil dubbina to a ake amfani da ya to wannan a ta- tare da cewa Allah ya fi kusaci wa nahnu aqrabu ilayhi minkum wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil waridi amma wanda ake sa ake amfani da ya wajen kiransa saboda ɗaukakar darajarsa ba kamar darajar mahaluki ba ko kuma saboda rafkana wanda yake ya rafkana gashi yana tare da kai amma kuma hankalinsa na wani wajen in za ka yi kiransa shi ma sai ka yi amfani da ya ya zai da kai zai da wanda hankalinsa ya tafi can wani waje haka nan a shi ma dan nesa ko abin da ya kama da nesa a zaidu haka nan ara shi ma dan nesa ko wanda ya kama da na nesa kamar ara zaidu haka nan hara kama hara zaidu haka nan kuma wawi shi ma ana amfani da shi amma a wajen nuduba kamar wara asa kowa zaida kowa amiral muminina wato kira na bayyana musiba ko damuwa wara asa kai kai na yana damuna kai na yana damuna wa zaida kai ina tausaya wa zaida irin abin da ya saukar masa wa amiral muminina ina tausaya wa wato sarkin muminai abin da ya saukar masa to wato dahiri dai nasarta murafi au shabihin ko wanda yake shabihin shi ne yake bayyana ina misali kamar ya ahalal kitabi to sai nasara ta bayyana a fili shi duk munada maf'ulu bihi ne maf'ulu bihi ko mansubi ne to amma ba ko ina bane nasaba take bayyana shi ne malamai suke cewa shi munada iri biyar ne akwai wanda yake mufradi alani mufradi alani da aka ce mufradi anan ana nufin wanda yake ba murafi ba shabihi bil murafi ba ba wai ana nufin ba tasniya ba ba jam'i ba tasniya a nan mufradi ce ya zaidani mufradi ne ya zaiduna mufradi ne a nan babu amma ya abdullahi shine ba mufradi ba ya mufradi ne ya zaiduna mufradi ne a nan babu amma ya abdullahi shine ba mufradi ba ya dali an jabalan ko ya rahiman lil ibadi shine ba mufradi ba ya shabihun ne bil murafi to shi wanda yake munada wanda yake mufradi ne alami to ana gina shi bisa ramma inda aka faɗa a can baya inda nan gaba zai ce wa marra mayu na minal munfaridi haka nan kuma nikira makasuda ita ma ana gina ta bisa ramma kamar ya rajulu inda kake kiran mutum muayyani da shi kake shi kadai ya rajulu to sauran guda biyar ko to su ane musu nasaba shine murati da shabihi wanda yake bi'in shabihun bil murafi shine kamar ya dali an jabala ko ya ra'ufan bil ibadi ko ya hasanan wajhuhu to duk wannan shabihun bil murafi ne mu'tabar wanda yake abin isna da shi wa haka za na kira to haka nan ni kira lam tuqsadi da ba alfa ba kamar ya rajulan huzbiyadi makaho da ya fada rami yake ya da jilan huzbi ya ji bawan Allah kama hannuna nan ba wai bawan Allah ɗaya yake nufi ba duk wanda ya ji shi da shi yake duk wanda ya ji da shi yake ko faɗin mai wa'azi ya gafila wal mautu ya dulubuhu ya gafila wal mautu ya dulubuhu ya wanda yake raukanan ne to ba raukanan ne ɗaya ake nufi ba duk wanda ya raukana da shi ake to shine nikira wadda take ba makasuda ba to wannan guda uku nasbarsu tana bayyana sauran guda biyun ko su ana gina su bisa abin da ake musu ramma da shi shine wa marrama yubna abin da ake ginawa daga mufradi ya gabata gare mu a can a babul binari shi munada wanda yake alami wanda yake ba murafi ba an ce hukuncinsa a gina shi bisa ramma to amma idan ya zama larura ta sa ba za a iya gina shi din ba ana bukatar a yi masa ramma yana bukatar a yi masa tanwini ana bukatar a yi masa tanwini to ko dai a yi masa tanwinin na nasuba wanda shi siyudi haka ya zaba shi siyudi ya zaɓi cewa a yi masa tanwinin na nasuba kamar musa shahidinsa faɗin mawaƙi rarrabat sarraha ilayya wa galat ya adiyan laqad waqat kal awaqi ta yace ya adiyan bai ce ya adiyun ba kaga ya gina bisa nasu ba yana da nasa dalilan ɗaya daga cikin dalilan shine cewa to ai asali mansubi ne tunda mansubi ne da can an ce a gina shi ne bisa abin da ake masa ramma da shi saboda dalili ya kama to yanzu kuma wani dalilin ya kama cewa dole a bar wannan tsarin to ba sai koma yanda yake ba ba sai a gina shi bisa nasba ba sai a masa tanwinin na nasba ba an rumma ko ko kai masa ramma auren ma'rumma din nan fi'ili amri ne ko kuma kai masa ramma wato abin da shi ibn malik ya zaba kenan shi yasa anan ma an samu bambancin fahimta tsakanin ibn malik da suyudi ibn malik ya zaɓi cewa a gina shi bisa ramma tunda dai asali marmumi ne to kuma tunda an bukaci cewa sai an ƙara wata ra'a wani ra- wasalin to a ƙara ramman ma wanda yake wajen a ƙara irin sama amma ba a ce za a je a aro wasu can na waje na daga daga waje ba a kyale wanda yake wajen cewa to ai ba sai a ƙara irinsa ba ba sai a ƙara irinsa ba shi shahidinsa faɗin mawaƙi da yake cewa salamun lahi ya maɗarun alaiha walaisa alaika ya maɗarun salamu salamun lahi ya maɗarun alaiha walaisa alaika ya maɗarun salamu to yace ya maɗarun ya gina ya yi tanwinin na rafa ya yi tanwinin na rama da ya ce ya maɗaran ba to wannan shine shahidin shi ibnu malik abinda shi ibnu malik ya zaba an haɗi an haɗi dai da yin malik da suyuti duk sun yarda cewa kowanne a ciki ya halatta amma sabanin da aka samu a tsakanin su shine wanne ne yafi bambancin fahimtar akan wanne ne yafi shi suyuti yana ganin a yi masa nasuba shi yafi shi ko wani malik yana ganin a yi masa ramma a yi masa tanwini na ramma shi yafi wato salamun la ya maɗaurin alaya wani mawaƙi ne ibn abi rabi'a yana da wata mace yana son ta bare da kuma ta auri wani sunansa maɗau ine ya yi waka yana zagin maɗaurin cewa salamun la ya maɗaurin alaya ita wannan matar allah ya sa ta kubuta kai maɗaru walaisa alaika ya maɗaru salamu amma kai maɗaru ka allah ya sa ka kubuta fa in yakuni nikahu a halla shay'in fa inna nikaha madaran haramu ai ko da yake allah ya ce ai aure ya halatta to amma dai ita wannan macen a ce ta auri maɗaru ai haramun ne ai haramun ne gaba ɗaya ne fa in yakuni nikahu a halla shay'in fa inna nikaha madaran haramu to wa talafo sun yi saɓani malamai a cikin wanne ne aka zaɓa an samu saɓani a game da wanne ne abin zaɓi a cikin to
وجعل الحسن الحمد لله دبيته ومستجاس الله يتحب بيته
ya halatta a shafe harafin kira ya sha qur'ani yusufu a arir an haza ana nufin ya yusufu aka shafe ya din aka shafe harafin kira shi yasa da yawa a zancen larabawa akan shafe harafin kira a bar munada din Mm, ka kyauta da wani abu لا ما يندم amma banda annabi ba kamar wa amiral muminina to bai halatta nan a shafe wa din ba Eh,
ومستجاس ko kuma a halin istigasa kamar ya lallahi lil muslimina to anan bai halatta a shafe ya din a ce lallahi lil muslimina ba dole a sa ya الله ko kuma a sunan kiran sunan Allah inda za a ce ya Allahu ba a ce Allahu Allahu ba don sai ya nuna kamar ba kira bane متأجل ko kuma a ta'ajiri kamar yadda za ka ce a, ya ya lal ulama kai malamai ina suke ne ina mamaki me yasa malamai eh, ba su ne a nan ba Eh, to irin nan ma bai halatta a shafe harfin kira ba
ولا إشارة haka nan ishara ba a shafewa sai mai can ne mulha ake cewa kaka ya ne mulha ya kawo wannan magana cewa a wajen ishara in abin da aka kira sunan ishara dai ba daidai ne a shafe ba Eh, fi au ya za fa hasu ya mumtani in ya haza ko inda kul ya hazu ya au ya za fa hasu ya mumtani in ya haza Eh, ana farida kuma a nemi baitin mulha a rasa aiwa to ولا إشارة shine ko ishara
توزيع الجنس haka nan sunan jinsi ba ka ce rajulu ba kana nufin ya rajulu ko kana kiran mutum ko hajaru ka ce hajaru kana nufin ya hajaru
أو أو min alqasd ko kuma wanda yake ba muayyane ba munadin da yake ba muayyane ba kamar yadda zaka ce ya rajulan huzbiyaji to anan ba daidai ne ka shafe ya ba ka ce rajulan saboda shi ba ka fuskance shi ba tunda da kowa kake ba ɗaya ka fuskanta ba to kuma a ce ka shafe harafin kiran ai abin yayi Sai akan malamai suka gani a nan yana cikin wuraren da jalaluddin suyudi fahimtarsa ta bambanta da fahimtar ibn malik sai dai suyudi ya bi abin da mafi yawan malamai suke kai musamman mutanen basra amma shi ibn malik ya ce a guri biyun da aka fara faɗa su ne a sunan ishara da kuma ismul jinsi to shafewar kaɗanci amma ba za a ce bai halatta a shafe ba illa iyaka shafewar kaɗan ce ko wa za ka tisrul jinsi wal mushari la kalla wa man yamna'ahu fansur azila haka shi ibn malik yake faɗa a tasa alfiyar ko wa za ka tisrul jinsi shafewar a cikin sunan jinsi kalla kaɗan ne amma yakan zo ya kafa hujja da hadisin da aka ruwaito hikaya daga annabi musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam da yake cewa sau bi hajar sau bi hajar to anan hajar din sunan doki ne gashi ya shafe harafin kira bai ce ya ba alhali kira ne shi yasa a shi kenan ya halatta illa iyaka a ce kaɗan ne yanda shi dan malik ya tafi kenan a kai a saɓanin yanda mafi yawan malamai suke kai wanda shi su yi ya bi su shi ma su yi wato ya bi su haka nan ishara sai da malik ya ce ai gashi a qur'ani ya zo summa antum haula'i taqtuluna anfusakum ita haula'i din ai munada ne an shafe harafin kiran asali ya haula'i ko kuma fadin mawaki bi mislika haza lau'atun wa garamu bi mislika haza lau'atun wa garamu ana nufin ya haza to ishara ce amma aka shafe harafin kira yanzu kamar kai ne za a samu kana kuna soyayya kana bege ai ka fi karfin wannan to kulfin akwai saɓani a cikin daidai ne a shafe shi kansa munada wayansu suka ce ai ba daidai ba ne kamar abu hayyana ya tafi akan cewa gaba ɗaya ai ba daidai ba ne saboda shafewar ta yi yawa an shafe fi'ilin na kira kuma a shafe shi kansa munadan a ba harafi kaɗai amma ibn malik shi ya tafi kan cewa ya halatta ya tafi hujja da kamar baitin mawaki da yake cewa ya la'anatullahi wal aqwali kullihim wasalihina ala sul'ana min jari ya la'anatullahi to wannan ya din ta kira ce an shafe munadin shi ne ya kaun ya ku mutane la'anatullahi Allah ya tsine wa sim'ana a matsayin sa na makoci wato ban ji daɗin makotaka da sim'ana ba wal aqwali kullihim kai dukkan mutane ma su tsine masa wasalihina da bayan Allah na gari su tsine wa sim'ana min jari a matsayin sa na makoci jarin din wato tamizi ne aka sa harafin jarra ya halatta wani su wuraren a sa wa tamizi harafin jarra ko to a ce fi'ili amri ya shiga tsakanin harafin nida'i da kuma munada to malamai sun ce haka din yana da kyau kamar baitin mawaƙiya da take cewa ala ya farki shawwalan ladifa ala ya farki shawwalan ladifa asali ala ya ladifa to farki shawwalan to sai ta rage tsakanin yatsin harafin kira da munanan shine latifa wanda ta yi wa tarhini ta rabe da amri shine fafki shawwala to ba a kiran da nuri malamai da sun ce ba a kiran da nuri amma suka ce a kira kamar yahuwa ya mallahuwa illahuwa to haka nan kuma abin da yake harafin da kamar faɗin mawaƙi kenan ya abuja rabbana abujarin ya anta anta lazi tsallakata a maji'uta ya abuja rabbana abujarin ya anta ya kira lamiri ya ce ya anta haka nan kuma abin da harafin ɗaba ya sadu da shi ba a cewa ya rarrabta kuma rarrabta to haka nan wanda aka yi ta'arifinsa da ba a yin kiransa sai ko a larurar waka shine ke fi sa'atin in dai da dama sai in a larurar waka in a larurar waka ne wannan ya halatta kamar faɗi mawage fayal gulamanin lazani farra iya kuma an tuki ba na rura sai ko sunan Allah to shi wannan ya a iya kiransa da al din a ce ya Allahu to kuma a sannan shi alhamdar Allahu din sai a mai da ita ta kadu asali kamar ta wasulu ce to amma sai a mai da ita ta kadu a ce ya Allahu sai kuma a halin hikaya kamar aka ambaci mutum arrajulu mun daliku arrajulu mun daliku to ya alata kace ya arrajulu mun daliku ya arrajulu mun daliku haka nan layi na da mausul wannan maɗufi ne a kan can kan wa mu'arrafin bi'al haka nan ba a kiran mausul ba a cewa yalla zikama ba a cewa yalla zikama
ra'ayi ila yi utama a ra'ayi fahimtar da aka zaba amma wasu suka ce ya halatta a yi kira ya halatta a kiran mausula ya za kamar baitocin nan na shirfai da abulgadin na abulsi ya suka fara na ahalakul kulubi mandin musu cewa ba daidai ba ne a yi kiran isha'a mausuli sai zama mandin mai kira ce kenan wadda aka sifanta ta amma an ce a iya kiran mausuli sai ta zama mausu a ita iya zamowa mausuli a koya baitocin suka fara ya manya mudduli a halakil kulubi yada ko ya manya mudduli a halakil kulubi yada to man din in an ce mausuli ba a kiransa sai a ce man din wannan dole ni kira ce wadda take mausufa kamar an ce ya rajulan ya muddu li a halakin kulubi yada an ko an ce a iya kira mausuli to ya zai zama ma'ana ta allazi yallazi ya muddu li a halakin kulubi yada su da mafi yawan malamai sun tafi akan cewa ba a kiran mausuli amma ibn malik da wasu malaman sun ce a ta yi a kiran mausuli ta yi a kiran mausuli to
idan aka kira sunan ishara kamar ya haza to sai a sifanta shi bi zai al sami al raf'a wanda za a yi masa rafa a ce ya haza rajul ya haza rajul rajul din ya zama sifa ne na haza ya bi shi a mahalli inda haza din yake eh, wato ya bi shi a lafazi ya bi shi a lafazi inda haza din za a kaddara cewa kamar mabni ne bisa ramma to rajul din ya bi shi a wannan ramma ya hada rajul kai masa nasaba in an san shi ko da ba ta sa ba in ya zamo shi haza din da ka faɗa an gane wa kake nufi to ka iya cewa ya haza rajula ka iya cewa ya haza rajula amma ba gane haza din ba sai an sa rajula to shine lalle sai a yi masa rafa a ce ya haza rajula a ba da kila bane duk ba da kila a cikin su ta za ma'arfa da ishara ce a rajulu kuma ma'arfa ne da alko ba wai akwai na kila a cikin ba abin da ake nufi ne idan shi haza din shi kaɗai ma ko da ba kawo rajula din ba an gane to a sannan ba daidai ne ka ce za ka bi lafazin haza din ba wajen na'atin dole sai dai ka koma ka bi mahalli shi yasa dole sai dai kai nasaba ka ce ya haza rajula ko ya haza dawila ba ka ce ya haza dawil da ba ba za ka ce ya haza dawil ba amma inda kace haza din ba gane haza din da kake nufi ba sai ka sa dawilu to wannan shine dole kace ya haza dawilu domin kamar shi din kansa dawilin shi kai kira kai tsaye shi wannan haza din kawai kamar ka kawo ne kari to amma in kace in dawilin an san haza din ko ba a sa dawila ba ya zama haza din shi kai kira kai tsaye to wa ayyu idan aka yi kiran ayyu kuwa shi ayyu din ma'adufi dai kan ismu isharatin din nan wa in yunada ayyu idan aka yi kiran ayyu ko ayyatu shi ayyu din akwai shi da yawa a qur'ani ko sai ya kai guda nawa ya ayyuha duka ya kai qur'ani ya kai guda nawa a qur'ani tun daga ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi halakakum a aka qul ya ayyuhal kafirun ya ayyuha ya kai nawa akwai kuma ayyatu ko ya ayyatu nafsu la'alla shi bai da yawa kuma nasu ayyatu guda nawa ne wanda aka kira qur'ani ayyatu da suna da yawa bayan na ayyatu nan su akwai wani to na ayyu guda nawa ne ko sai an duba to idan ayyu ne ko aka kira to urmo sai ka faɗe shi da ramma ko ayyatu ya ayyuha ko ya ayyatu ha ka kara masa ha ka ce ya ayyuha ko ayyatuha wanda a ƙur'ani akwai haɗin guda uku ne ko wanda shi ba a sa masa alifi ba ko akwai guda nawa ne wanda ba a sa wa alba ya أيها الساهر قد لنا ربك وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وقالوا يا أيها الساهر قد لنا ربك صدق لكم أيها الثقلان سوى أكم بعد عرب سأليه وباينها sai zama ha kuri a maimakon ya zama ha babba ko to sai ka kara ha sai ke masa sila kuma ka sada shi da mai al kamar ya ayyuhar rajulu ya ayyuhar rajulul mu'allimu gairahu ya ayyuhar rajulul mu'allimu gairahu hatta halali nafsika kana zatta alimu ko ya ayyuhar rasulu ya ayyuhan nabi'u ya ayyuhan nasu ya ayyuhan nasu nan da an sada shi ne da mai al kana ne rafa'anta shi mai al din kaga ya ayyuhan rasulu ya ayyuhan nasu ko kuma da ishara ya ai ala ayyu hadha zajiri a haruran waga wa an ashhadu lazzati hal anta muqlidin na tarfa ala ayyu hadha zajiri a haruran waga wa an ashhadu lazzati hal anta muqlidin to an sada ishara ke ko allazi kamar ya qalu ya ayyuha allazi nuzila alayhi dhikr innaka la majnun law la law ma ta'tina bil malaikati wa kunna min as-sadiqin kai shi na biyu wato shi na farkon ta iya masa ramma ko kai masa fata inda kace masalan a zai dubuna ali ta yi cewa a zai dubuna ali ko a zai dabana ali ko ya zai dabana amurin ka yi cewa ya zai dabana amurin ka yi nasba kenan ko kuma ka ce ya zai dubuna amurin ka yi ramma kenan to kowanne a ciki ka iya faɗa shi na farkon ana magana ne akan na farkon amma idan shi ibnu din bai bi alami biyu ba to sannan dole kai ramma sai ka ce ya rajulu ibnu zaidi nan ne rajulu dole ka ce ya rajulu ba dama ka ce ya rajula ibnu zaidi tunda ibnu din ya zo ne bayan an faɗi sunan da ba alami ba tunda rajulu ba alami ba ne ko kuma ya zai dubna rajulin to wannan dole ka ce ya zaidu ba dama ka ce ya zai dabna rajulin tunda annan ibnu ba abin da ya zo bayansa ba alami ba ne rajulu ne rajulu ko ba alami ba ne shi yasa anan ba dama ka ce ya zaida sai dai ka ce ya zaidu buna rajulin ko kuma ya rajulu buna zaidin to في سعد في سعد سعد العود ثان نسب نبي أما سنسب أتكين كما إنك يا سعد سعد العود يا سعد سعد العود كما نوني نيجا فدن Hassanu da Sabi Allah ka da ta a gare shi da yake cewa ala ya sa'adu sa'ada bani mu'azib lima fa'alat ƙuraizatu wannan rero ala ya sa'adu sa'ada bane mu'azi to shi sa'adu dinnan na farko ka iya masa ramma ko kai masa fata ko kai masa ramma uku na farko shi na biyu wannan dole kai masa nasara ba na ma ka ce ya sa'adu sa'adu bani mu'azu sai dai ya sa'adu sa'ada bani mu'azu dole amma shi ya sa'adu din shine aka ce akwai fuska biyu wajen fada saka iya cewa ya sa'adu ko ya sa'ada zance wanda yake abin zafi umumu shine cewa wannan ya gama a cikin sufa sai ka ce ya sahibu sahiba amurin dole to ya sahibu din ka iya fadarsa da fuska biyu ko ya sahiba ko ya sahibu amma shi sahiba amurin din dole kai masa nasara ko sunan jinsi sai ka ce ya rajulu rajula bani tamimi to dole ka ce rajula bani tamimi da nasaba to shi ya rajulu din ka yi fadarsa da fuska biyu ko dai ya rajulu rajula bani tamimi ko ya rajula rajula bani tamimi to an gama bayani akan wannan za a shiga bayani akan wasu kalmomi da su koyaushe suka lizzunci kira suka lizzunci kira wasu kalmomi akwai wasu kalmomi a larabci wanda ba a jin an yi amfani da su sai a halin kira ba za ka taɓa jin larabawa sun yi amfani da su ba sai a wajen kira shi ne ce summa sannan kuma bayan na gama bayani akan kira bara in kawo muku wasu kalmomi da suka lizanci kira hassan nida kalmar laumanu ta karɓai ta keɓanci kira ya laumanu ba amfani da kalmar laumanu in ba a kira ba ba za ka ce ja ni laumanu ko ra'aifu laumana ba a'a sai dai ya laumanu ya mai yawan zuwa da zargi abinda yake zargi za a zarge shi akan shine laumanu naumanu haka nan naumanu ya naumanu kalmar naumanu ita ma dole sai a kira ake amfani da ita naumanu da yawan bacci naumanu wanda koyaushe bacci Mhm. Mhm. ka hada da awon fu'alu da ake kaiwa da ake kawowa a zagin maza kamar ya lukau ko ya fujaru ko ya gudaru ya fujaru ko ya gudaru ko ya lukau to wayannan kalmomin ba a amfani da su sai a kira mata kuwa ana amfani da fa'ali ne sai a ce ya lakai ya fajari ya habasi ya jafari to duk wannan kalmomi ne da sai a kira ake amfani da su shi yasa kamar baitin hudai a ya fita daga tsari da ya amfani da awon fa'alu ba a wajen kira ba da yake zagin matarsa yake cewa hudan wutu ma hudan wutu sun ma'awi ila baitin kalidatuhu lakai wai ya je nan ya je nan ya yi yawo a ƙarshe ya dawo gida gidan da wadda take zaune a ciki wata shegiya ce Eh, yana shi huda ya yi shuhura da zage-zage ba wanda bai zaga ba hakansa ya zaga ya zagi matarsa ya zagi uwarsa ya zagi ubansa ya zagi kansa ma to to nan da yace yau ka da tuhula ka ya amfani da awon fa'alu ne ba a wajen kira ba wannan shazzi ne awon fa'ali irin wannan ana amfani da shi ne a wajen kira kawai Eh, ana amfani da shi ne kawai a wajen a wajen a wajen kira kawai to Aha, ana kawo fili amri shi ma awon fa'ali min zai salasi daga duk filin wanda yake mai ah, harafi uku kamar a maimakon a ce uturuk a ce taraki taraki eh, ko kuma daga inzil daga nazala a ce nazali nazali nazali fada au nazali fa kuntu awwala nazilin eh, wa alama arkabuhu idza lam anzili to ah, in a maimakon a ce inzil a kawo shi awon fa'ali daga filin da yake ba mai harafi uku ba wannan najiri ne kamar daraki a ce daraki Ah, ah, wato to wannan kaɗan ne Ah, daga adarik tunda adarik mai harafi hudu ne ba mai harafi adaraka adaraka mai harafi hudu ne ba mai harafi uku ba to a ce daraki wannan shazzi ne in amri ne shi ma haka nan fulu ana cewa ya fulu shi ma ake banta da kira a amfani da shi ba a kira ba kaɗan ne kamar filin jatin amsik fulanan amfuli an fulanu amfuli ya kawo shi ba halin kira ba to wannan shazzi ne haka nan makarumanu ya makarumanu ya mutum mai yawan alheri haka nan malla amanu ya mai rowa marowace haka nan fulat wanki neman bisaya ne da gaya a maimakon a ce ya allahu shine ake cewa allahumma fajanmu shi ya sa hada tsakanin yadda neman motar abu ne wanda bai halatta ba inda da zabi sai in larura ta kama kamar faɗin wato mawaki da ya ce inni iza ma hadasun alamma a ƙuru yallahumma yallahumma inni za ma hadasun alam ma a ƙulu yallahumma yallahumma ya kara ya sa mimin tare da yanzu wannan sai larura shi ne ya shi wato shi suyuki ya ce larurar waka ce shi ko ibn malik ya ce shanzu ne ko wa haka zallahumma bitta a wiri wal aksaru lahumma bitta a wiri wa shanzu yallahumma tilka iri shi ibn malik haka ya kawo ko to da shazze ba in an ce abu larurar waka zamo ba shi zozi ba in larura ta kama a iya yi in ko an ce abu shazze ne to ba larurar waka ba ce ba wai larurar waka ba ce ta kawo to mm, ya daga a maimakon ya ne wannan aljau nemin nemin musayan ya ne ta ga uje ta yari mu da zarge sa da tsakanin su in dai da san rai ne ba larura ce ta kawo ba to abu ne wanda yake haramu shi kamar magana ce da ake faɗa kamar tabbatar magana ga mace in an ce ya hana hu ana nufin wato mutuniyar macen da take ba ta keke ba ko ta yi laifi ne eh, ake ya hana hu to eh? waje ba da shi ko wanda yake tsaftatacce eh, mutumin kirki kwarai mutumin da yake da kirki ya maɗi ya ba yabo ne to a shi wani hain na tambihi ne zara na tambihi ne harafi ne na tambihi shi yasa in kana da irabin sai ka ce harfin tambihi ba suna ba ne harafi ne zara na tambihi wanne hudai ato hudai ato sunansa hudai ato mawaki ne mashuri kwarai yana cikin manyan mawaka ma na farkon zuwan musulunci wanda saboda yawan zagin nasa da ya zagi wani zubri kanun amrin ya kai kara so don sai na umar to sai na umar ba son ya tsare shi to amma shi bai kai kara ya matsa akan cewa ai magana da ya faɗa masa zagi ne zai sai na umar ya ce to ai bara a kira mawaka su suka sani aka kira sani misali to kai wannan baitin da ya faɗa masa zagi ne ya ce a gaskiya ya amiral mumini ne bai zage shi ba amma ya masa kashi a kan sai aka sa shi a kurkuku aka tsare shi shi ne wato baitin da ya faɗa masa shi ne dagil makarima la tarhal li buyatiha wa qur fa innaka anta daimul kafi to baitin da ya faɗa wa zubra kana kenan da shi zai mutane ya kai karar su wajen sayyidina Umar a kasidan sa wato siniya wallahi ma ma ashurul lamun la an junuba fi ali kasir shammasin bi akayati to wallahi ma ma ashurul lamun la an junuban fi ali kasir shammasin bi akayati to shine na farko kin yi wasu baitoci ya kawo sayyidina Umar yasa aka kawo sai na umar ma za ta kulu li afrahin bizi zubarin bizi hujirin zugubul hawasili la ma'un wala shajaru alkaita kasiyahum fi ka'ari muslimatin fagatir alaika salamun lahi ya umaru lam ya saruka biha iz asaruka biha lakin li anfusihim kanar bikal asaru yake cewa ya za ka da ƴaƴana ka sanya ni a kurkuku ga ƴaƴana can a jeji suna yunwa ai bai bai dace kai haka ba sai na mare karanta baitocin ya kuka yasa aka kawo shi ya ce to abin da nake so da kai ka faɗa ne kake so in biya ka in ya so da kai yanzu ka daina zagin kowa tunda kai ka ce sai ka yi zagin ne ake sauraron ka a baka abinci in ba kai zagin ba ba a sauraron ka to ka faɗi me kake so a ringa biyan ka ka daina zagin ya faɗa aka yanka masa cewa duk shekara ya zo ya karba amma ya kai ya sake zagin wani to الله الرحمن الرحيم kamar nida'i ne abinda aka yi nudubarsa kamar munada ne duk tafiyar su ɗaya shi nuduba shi ne kiran mutum ta fuskar ana jajanta masa abin da ya same shi kamar a ce zaidu ya gamu da musiba a ce ya zaida wato na jajanta wa zaidu abin da ya same shi ko a ce zaidu ya mutu a ce ya zaida ko ya amiral muminina a ni kira ba a yi mata kira na nuduba ba a cewa ware jula tunda ba mu'ayyadi ba ne sharadin wanda za a yi nuduba a kokawa cewa wani abu ya same shi ai sai wanda yake mu'ayyani in ba haka ba to ai ba san da wani abu ba a samun wani haka nan mufami mufami ma ba a yi masa nuduba ba a ce wa haza ba ko wa hazi tunda haza mufami ne ishara mufama ce sai fa in mausuli ne kamar da idan ya zama ya yi shuhura da sila kamar da aka ji larabawa suna cewa wa man hafara bi ira zanzama to wannan ya yi daidai da kamar da sun ce wa abdal muttalaba kamar sun ce wa abdal muttalaba ne shi ya sa inda can mai alfiya ibn malik yake faɗa ta sa alfiya wayin dabul mawsul bil ladhi ishtahar ka bi'ir zamzamin yaliwa man hafar wayin dabul mawsul bil ladhi ishtahar ka bi'ir zamzamin yaliwa man hafar
wa'azifan sirri da wa'azin kana da damar ka sa alifiri a ƙarshen mandobe amma kan ka ce ya zaidu ko wa zaidu to ka iya cewa wa zaida
wa'azifna ƙamni ka shafe abin da yake kaf- kafin alifin ta mawuri na daga tanwini ƙamni da alifi ko alifi Ah, ko alifi idan akwai alifi wato sai a shafe wannan alifin a kawo alifin nuduba shi yasa an shafe alifin ne an kawo wani alifin
wata a kai masa fata kuma abin da yake gaban sai ya koma da fata kamar wazai da daldin sai ya zamo da fata da in yarda amma in ya zamo zai rikitar da ƙarfi an jera to a juya alifin ta koma ya shi ya bayyana kamar wa gulani gulani za ka yi nutba to in ka ce wa gulani wa gulani sai a ɗauka ko ba a in ka ce wa gulama wa gulama to sai a ɗauka ko gulama ne kake nufi to a sannan sai ka ce wa gulaniya kamar da alifin ya koma ya wa gulaniya
walha azif ka iya ƙara za- ha'i ka iya ƙara ha'i a halin wakafi ka ce wa gulama ko ya zaida
wa in shi ta fana in ka ga dama ka iya barin ƙara ha'in ko da a halin wakafin ne ka ce wa zaida
wajewar gidanin mustaba sannan ka jaranci wanda ake neman taimako daga gare shi da lani ka ce ya lallahi lil muslimina muna roƙon Allah ya taimaka wa musulmi a wannan halin da suke ciki ya lallahi to lahi din shine mustaga su minhu lamun nasa gashi an gashi an masa jira da lani maftuhan halin kasancewa lamun ko mai fata to za ka sirri shi wa- wato wa- halin kasancewarsa da kasara na wamar gausu biyu wanda ake neman taimakon daga gare shi sai ya zamo da fatawa ya lallahi lil muslimina lil muslimina shi wannan sai ya zamo wato da kasara to na gura in karki masa fata
wa haka da adafa biyayi haka nan in aka yi adafi da yashi ma sai a yi fata kamar faɗin mawaƙi ya la ƙauni wa ya la amsali ƙauni li'unasin utuwuhum fi ziyadi ya la ƙauni wa ya la amsali da aka yi adafi da ya sai aka yi wa lamun na mustagasu bihi fata
wa kirdi alifi idan kuma ba a sa ya ba to wannan sai a yi walamin jarra kamar ya lalkuhuni ya lalkuhuni wani shubbani min ajabi waƙibi ka iya sawa bi alifin alifi a ƙarshe kaza ka zutta wato ka ce ya- ya zaida li amri ya zaida li amri ko ka mafaɗin mawaƙi ya yazida li amilin naila izzin kai ina ma za a samu taimakon yazidu ga wanda yake burin samun ɗaukaka ya yazida li amilin naila izzin ina ma za a samu taimako irin na yazidu irin taimakon da yazidu ya saba yi in zai taimaka ga wanda yake burin a ce ya samu ɗaukaka ko ya samu matsayi to
kaza ka zutta ajiyu haka nan ma a halin ta'ajjubi eh, wato a halin ta'ajjubi kamar ya rabu nas kai mutane ku abun mamaki abun mamaki irin abin da yake faruwa to shi ma wannan lamin ane masa fataha ne ane masa fataha ne ya lal unas kai mutane ga abun mamaki yana faruwa to mu'annasa shace mu'annasa بالهاء أو ما زاد على ثلاث علما alamar lamto
kana da damar kai tarhimi rahim kana da damar kai tarhimi bi hasbi ahiril munada me ake kira tarhimi asalin tarhimi shine sanyaya murya to amma anan an hawa abinda ake kira tarhimi shine karshen suna da aka yi kiransa a shafi shafi karshen suna da aka yi kira shi ko tarhimin ana yin sa ne ga mu'annasin bilhai suna wanda yake mu'annasi an yi tanisinsa da sa masa takuri a ƙarshe to wannan ba wani sharaɗi in dai suna ya zo haka mu'annasi ne da takuri a ƙarshe to a iya tarhiminsa sawa'un alami ne ko ba alami ba ya haura harafi uku ko bai haura ba shi yasa kamar su batu a iya tarhiminsa a ce ya tibu wato yadda mai mulha ake faɗa wa in ya kun tsira ta un faƙol fi subatin ya subu man hazar rajul a iya tarhiminsa a sannan to aw ma za da ala salasin idan ko sunan bai kare da takuri ba to ana masa tarhimi amma fa da sharuɗa sharaɗi na farko ya zama ya haura harafi uku sunan duk da bai haura harafi uku ba ba a yi masa tarhimi amma wasu malaman suka ce a idan ya zama harafinsa na tsakiya mai wasali ne to ko da iya ta harafi uku a iya masa tarhimi shi yasa kamar da za a ambaci wani rajulu ya zamba to ka iya cewa ya raju a wajen waɗannan kai tarhimin ka shafe lam'ara a hafashe ce ai suna ko da ma bai haura harafi uku ba kuma ko da harafinsa na tsakiya ɗaurarre ne a iya masa tarhimi alama ya zama alami banda wanda yake ba alami ba sunan da yake ba alami ba ba a yi masa tarhimi shi yasa kamar sahibu sahibu suna wanda yake ba alami ba da aka ji an masa tarhimi an ce ne sahi a sahi to irin wannan ya fita daga tsari shi ne yadda mai mulha yake faɗa wa ƙaunuhun fi sahibin ya sahi shazza da ma'anan fihi bisdillahi da ya zama ko ba a rafa ba sunan da aka rafa ba a yi masa tarhimi suna wanda yake an rafa ba a yi masa tarhimi yanzu kamar zai mul arbijina ba ka ce ya zaina ka ce kai masa tarhimi ba to saboda tarhimin naka ya zama ya fada kan murafu ilaihi shi ko murafu ilaihi ai ba shi bane ma manufa kan murafu ilaihi shi ko murafu ilaihi ai ba shi bane ma manufa da kira shi murafin shi ne asalin abin nufi da kira shi yasa ake tarhimin tun da zafi ne kan munada a ce akan sai abku a cewa ba daidai bane a tarhimi ga alami wanda yake jumla isnadiyya to ya zo daga amuru shi ne sibawaihi sibawaihi ya ce ba daidai ba ne a tarhimin suna wanda yake murakkabi tarkibi isnadi kamar ta abbada sharra to ba ka ce ya ta abbada ka ce ka yi tarhimin sa ba ko baraka na haru ba ka ce ya baraka ko ya baraka ka ce kai tarhimi ba ko sha ba karna ha ba ka ce ya sha ba ka ce ai tarhimi kai masa ba to abin da yake ya bi wato abin da yake daga shi sai harafi na ƙarshe ne wanda ya zama harafin lini ne banda inda yake ba harafin lini ba ya zama kuma sake ne kuma ya zama ya haura ya zamo ka wato za'idi ne ya zamo kuma wannan harafin asali za'idi ne ba na asalin kalma ba ne ya zamo kafin shi an samu harafi uku ko fiye da harafi uku kuma ya zamo yana da wasali kuma wasalin ya zamo ya dace shi yasa kamar mansuru kenan ko kindilu ko marwanu kowanne a ciki yana ya zo abinda yake kafin shi ne wasali ne wasalin kuma ya zamo ya dace da harafin linin amma banda inda wasalin bai dace da harafin linin ba kamar ya ce fata ta zo kafin ita ko ne fata ta zo kafin kafin to wannan ba za a ce a shafi ba a sai inda yake ya ce ya zama kisra ce ta zo kafin ita kamar kindilu a ce kindilu dinnan suna ne na mutum ko kuma mansuru a ce mansuru dinnan suna ne na mutum kaga a kindilu ya ce ta zo ya shi ko harafin da ya zo kafin wasalin da ya zo kafin ita ya dace da ita tunda kasara janya take ko kuma mansuru wau harafin da wasalin da yake ya zo kafin wau ya dace da wau shi ne rufuwa to to sai a shafe tare da shi shi yasa an kai tarhimin marwan sai ka ce ya marwa ko kai tarhimin mansuru sai ka ce ya mansu ko kai tarhimin kindilo sai ka ce ya kindi an samu sabani a cikin harafin da yake bin takuri ya halatta a shafe ko bai halatta ba wasu ka ce ya halatta kamar harisatu a iya cewa ya hari a shafe hatta wasu ko suka ce a dole sai dai a ce ya harisu ko ya harisa amma ba da ma a shafe citta shi ne aka ce an samu sabani a cikin abin da yake ya buta ana shafe suna na biyu a suna wanda yake murakabi tarkibi ba zai kamar ma'adi kai tarkibin ma'adi karin sai ka ce ya ma'adi ka shafe kariba din haka nan alifi abu haka zala da haka nan adadi kama hamsata ashira kai tare mai hamsata ashira sai ka ce ya hamsata inda yake hamsata ashira din suna ne na mutum sai ka ce ya hamsata wa za ka sashen malamai yake ba daidai ba ne a tarhimin suna wanda yake murakkabi tarkibi mazdi haka nan ma wanda yake murakkabi tarkibi adadi yake ba dama ba a yi musu tarhimi amma suka ce an yi musu tarhimi sai a shafe sunan na biyu abin da ya fi kyau shi suna in an masa tarhimi akwai fuska biyu dangane da yadda za a faɗi ƙarshensa ko dai a bi lugatu manyan ta zuru shi ne a ɗauka cewa sunan damun bai gama cika ba shi yasa sai a kyale wasalin harafin nan da yake a yanzu shi ne a ƙarshe ko da yake asali ba shi ne a ƙarshe ba a bashi yadda yake sai a ce ya ji afa kenan ya ji afa saboda ana ganin akwai abin da ya rage a sunan lugga ta ko ita ce luggar wanda shi yake ɗauka cewa sunan kamar ya cika shi yasa a bisa wannan lugga sai a ce ya ja'afu ya ja'afu to abin da yafi kyau in tazaruhu abi luggatu manyan taziru abin da yafi kyau a bi luggatu manyan taziru shi yasa sai ka bar abin da shi harafin na karshe ya bi ya bi kamar yadda yake wasalin da yake da shi asali shi za ka bin masa kamar ya ji afaɗin farnan dama a ja'afaru fataha ce da ita to inda yake ma an shafe ran sai a bar far da fataha idan ya zama mai idgami ne sai kai wasali gare shi kamar ihmara ya dawo da shi abin da aka shafa yanzu misali mustapha in za a yi masa jam'ul muzakkar salih ne ake shafi alifin ake sai kuma a kawo alamar li'irabi ko a halin rafa'a ne a ce mustafauna ko yan a halin nasba ne ko jarra a ce mustafaina to yanzu kamar mustafauna mustafauna idan kai ya zama suna ne sai kai tarhiminsa ya zama aka ce to za ka shafe mu a rar sai ka shafe wannan wauɗin ma to alifin can da da aka shafe sai a dawo da shi sai a ce ya musdafa ya musdafa shi ne an yi tarhimin musdafauna kuma an bulugatu manyan ta zuru sai a ce ya musdafa ka ba da abin da aka saurara li ahir abinda ake ganin sa ga na karshe tunnima da yake an cika shi wara'an dangane da ajiya ka ba da shi illan yin tazar idan ba abin gwatu mai yin tazar ba shi yasa kamar ja'faru in kai kiransa kai tarhimi ya zama ka bi lugatu malla an tazuru sai ka ce ya ja'afu sai a dauka far ita ce karshen suna tunda za a gina shi bisa abinda ake masa rafa da shi sai a kawo ramma kenan ya ja'afu a dauka da mun sunan ai ya kare ma anan ka dora wa kanka niyyarsa dole da yake ba irinsa a dole a irin nan dole a ɗauka a bulugatu manyan ta zuru ba dama a bulugatu mallayan ta zuru ina misali kamar ɗai lisani ɗai lisani aka ambaci mutum ɗai lisani to sai kai tarhimi to yanzu ka ce za ka bi lugatu mai yin tazuriya za ka ce kenan ɗaya za ka ce ya ɗayi lisu a gaba ɗayan aune-aunen suna na larabci kuwa ba wani suna da yake zuwa da awon fai'ilu shi yasa kenan anan dole ka koma ka bi luggatu manyan tazuru ka ce ya ɗayi lisa ba ka ce ya ɗayi lisu ka ce ka bi luggatu mallayan tazuru ba tunda bin ga luggatu mallayan tazurun ta sa an samu wani awo a suna na larabci wanda babu irinsa babu irinsa a cikin auna aunan sunan larabci shi yasa dole ka koma ka bi luggatu manyan tazuru ka ce ya ɗayi lisa ba ka ce ya ɗayi lisu ba to a za ka tattare su haka nan mu- mu'annasi a yi su albasa inda yake zai rikita inda zai i- iya rikitarwa to shi ma dole ka bi lugatu manyan tazuru ba ka ce za ka bi lugatu mallayan tazuru ba ba ka ce za ka bi lugatu mallayan tazuru ba inda ya zama wannan sunan zai bayyana kamar cewa namiji ne ake kira ba mace ba to wani mutarafi da yawan hudu da rasa hana yin nuduba da su an hana yin tarhimi da suna wanda yake m- am- a- mandubi ya tabbata ba a yin tarhimin suna wanda yake mandubi tarhimi da nuduba wanda ba sa haduwa domin ita nuduba tana neman a ja magana ne a tsawaita kalma tarhimi kuma kishiyar haka ne shi yasa bayan da za a yi tarhimi da nudba su haɗu a suna ɗaya dole in za a yi tarhimi to sai dai ba ga nudba ba in za a yi nudba sai dai ba sunan da aka yi wa tarhimi ba bayan da za a yi su haɗu to mustagasin haka nan mustagasu ba a yin tarhimin mustagasu domin shi ma sunan da yake ya zo a istigasa ba a tarhiminsa domin ita istigasa tana hukunta a ƙara jan magana ne
ne da lazumin ne da ko kuma sunan da yake ya lizinci kira duk suna wanda yake ya lizinci kira kamar irin su mal amanu laumanu naumanu dinnan da suka gabata a baya ba dama ka ce ya lauma ko ya nauma ka ce ka yi tarhimin sa ne tunda suna ne wanda yake ya lizinci kira
wajen kirarin rakan hudu ne da larabawa sukan yi tarhimi ga suna a alhali ba kiransa suka yi ba lirɗirari saboda larurar waga larurar waga takan sa a yi tarhimin suna ko da ba a halin kira ba ina misali kamar faɗin imru'ul qaisi da yake cewa la ni'mal fata tashu ila rau'inarihi da rifubnu malin dari fubnu malin lailatal ju'i wal hasir wala ya ce dari fubnu malin inda zai ce malikin sai ya tarhe minsa gashi ko ba kira ba gashi ko ba halin kira ba a to wannan larura ce wa ta sa aka yi tarhimin suna ba a halin kira ba ko kamar ko a waka ta hausa ma irin haka takan zo kamar waka shi abdullahi da yake cewa jama'a ku shaida ahama ya ga ubangiji kaga ahmadu ne zai ce amma sai ya tarhiminsa gashi ba a halin kira ba ko jama'a ku shaida ahama ya ga ubangiji to mafuli mutlaki kenan
المستدرس حدث بمثله منتسب او وصفه او فعله المحذوف abinda ake kira masdari اسم حدث shi ne sunan da yake nuna faruwar abu ba tare da bayanin wakacin faruwar ba ta nan ne ya bambanta da fi'ili shi fi'ili yana nuna faruwar abu da kuma wakacin zaka cewa raba ya nuna duka da kuma cewa dukan a wakacin da ya huce ne ko aka ce ya ribu yana nuna duka da cewa dukan a yanzu ne ko nan gaba amma in an ce wargu to ya nuna duka kawai ba tare da maganar a da ko a yanzu ba shi yasa ta nan ne ya bambanta wato da da shi fi'ili masdari da fi'ili to muntasibu shi ko masdari ane masa nasaba ne da masdari kamar sa kamar na qur'ani fa inna jahannama jaza'ukum jaza'an mawfura to jaza'an dinnan maquli ne mutlaki ana sarce shi ne da jaza'u da ya gabata masdari kamar sa
او وصفه ko sifa kamar wasa fati saffa to kwatan din mafuli ne mallaki an nasance shi da saffati ko da fi'ilinsa kamar wa kallama Allah Musa ta kalima to ta kalimi masdari ne an nasance shi da kallama fi'ilinsa da fi'ilin da sifar rasta ne daga shi masdari shi ne zancen da yake malaman kufa suke kai nan yana daga inda dan malik ya ruwaito sabani amma shi suyudi gaba ɗaya ma bai tsaya ruwaito sabanin ba ya ɗau ya ruwaito zance ɗaya kawai wanda shi yake ganin shi ne dogon don shi can ibn malik ya ke cewa ya ibn malik ya faɗa ta su alfi ma su zamani min madlolai lifi'ili ka awani min anil bimislihi aw fi'ilin nawatin misir sai ce kaka wa kaunuhu aslan li hazainin tuhib ko wa kaunuhu aslan li hazainin tuhib an zaɓi zama wasu asali ga su wa'annan guda biyar wato akwai saɓani kenan wajen kufawa muna hoton kufa fi'ili shine asali ba masdari ba su a wajen su daga rarraba ne aka samo rargu amma wajen malaman basara suka ce a'a daga rargu ne aka samo rarraba kowanne a ciki ya kawo hujjojinsa akan wannan amma wanda yake so ya ga cikakken bayani akan hujjojin to ya duba durusu tasarifi durusu tasarifi na muhammad muhiddin abdulhamidi ya kawo hujjojin kowanne a cikinsu ko ya duba al'insaf na ambari na ibn ambari to ya biyinu shi mazari yana bayyana nau'i kamar safara safarar amiri ya yi tafiya irin tafiyar sarki kaga nan tafiyar tasa ce irin ta sarki nau'in tafiyar tasa irin ta sarki ne ko adadi kamar safara safara ta yi ya yi tafiya guda biyu ko kallon tuhuta kalima ta yi na yi magana da shi har sau biyu yana zuwa don bayanin waɗannan yakan zo kuma yan tashi